الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وهدانا للإيمان ووفقنا للطاعات وجعلنا من المسارعين إلى الخيرات واجعل من بعد العسر يسرا ومن بعد الشدة فرحا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتيسير والتبشير فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المؤمنون فنحن في هذه الأيام في مسيس الحاجات إلى أن نعيش الحياة وكلنا أمل في الله عز وجل حتى نوفق للعمل من أجل مرضاة الله تعالى لقد جعل الله تعالى الحياة الدنيا كثيرة التقلب لا تستقيم لأحد على حال ولا تصفو لمخلوق من الكدر ففيها خير وشر وصلاح وفساد وسرور وحزن وأمل ويأس ويأتي الأمل والتفاول كشآئين يبيئان دياجير الظلام ويشقان دور الحياة للأنام ويبعثان في النفس البشرية الجد والمثابرة ويلقنانها الجدد والمصابرة فإن, لي فإن الذي يغري التاجر بالأسفار المخاطرة الأمل في الأرباح بل, بل انظروا إلى الزارع أو الفلاح ما الذي يدفعه إلى حرث الأرض وسقي الزراع إنه أمله في يوم الحساد وما الذي يبعث الطالب للجد والاجتهاد إنه أمله في النجاح وما الذي يحبب الدواء المرء إلى المريض إنه أمله في الشقاء في الشفاء وما الذي يدفع الإنسان إلى الزواج إنه أمله في إنجاب الولد ولولا الأمل ما أرضأت أم ولدا ولا غرس غارسا شجرا لولا الأمل لم تنع الإنسان عن مواسلة الحياة ومجابهة مصائبها وشدائدها لولا الأمل لسيطر اليأس على القلوب وأصبح الكل يحرص على الموت لذلك قيل اليأس سلم القبر والأمل نور الحياة وقد قيل كذلك إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة وإذا فقدت شيء فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة وإذا فقدت العمل فقد ضاع منك كل شيء فأي شيء تفقده في الحياة له قيمة فالمال قيمة مادية والشرف قيمة أخلاقية والعمل له قيمة روحية يسكن قلبك أيها المسلم فعليك أيها المسلم أن تحرص على العمل في كل جوانب حياتك وتمسك به تمسكك بالحياة ولا تستسلم لليأس والقنوط أبدا ولا تستسلم لليأس والقنوط أبدا لقد حرم الله تعالى اليأس واعتبره قرين الكفر فقال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وندد بالقنوط واعتبره قرين الضلال فقد قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عباد الله أجمع العلماء أنهما من الكبائر بل أشد تحريما وجعلها القرطبي في كتابه بعد الشرك في كتاب الكبائر بعد الشرك من حيث الترتيب قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الكبائر أربع الإشراك بالله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله وال والأمن من مكر الله واليأس عباد الله فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى فقد قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا أيها المسلمون لقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم على الذين ينفرون الناس ويضعون الناس في موقع الدونية الهزيمة النفسية فقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أيها الإخوة الكرام إذا استحب العمل فإن الصعب سيهون والبعيد سيدنون والأيام تقرب البعيد والزمن جزء من العلاج والأمثلة الأعلى للمصلحين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظل في مكة ثلاثة عشر آما يدعو قومه إلى الإسلام فما لانت له قناه ولا انطفأ في صدره أمل وقد اشتد أذى المشركين لأصحابه فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة وقال لهم في ثقة ويقين تفرقوا في الأرض وإن الله سيجمعكم أخيرا أقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بانتصار الإسلام وظهوره مهما تكالبت عليه الأعداء فعن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا بر ولا بر إلا أخ إلا أخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عز عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر أخرجه أحمد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آمنا في أوطاننا ومن أرادنا وأراد ديننا بكيد فرد كيده عليه يا رب العالمين وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وذرياتنا يا رب العالمين alhamdulillah muna ƙara godiya wa Allah da ya mana arzikin samun karamci ta wannan addini na musulunci yana mai shiryar da mu zuwa ga aikata alkhairi ta hanyar imani yana kuma shajja'a mu da ƙarfafa mu wajen yi masa biyayya kan abin da ya shafi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna masu gaggawa zuwa ga aikata alkhairi Allah ya samu rabota da ayyukan da muka yi na kirki baya ga haka ya ku ƴan uwa rayuwa ba ta gushewa a kowane tsanani tare take da abin da ya shafi sauki babu wani abin da ya tsananta face bayan sa sai an yi farin ciki da wannan ne Allah ta'ala ya gaya wa duniya fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ku kwanda sanin cewa tabbas duk abin da ya tsananta wani sauki yana biyowa bayan sa kamar yadda duk wani abin da ya tsananta kuma dole za a samu wani abu sauki bayan shi ina mai shaidawa lallai babu abin bauta bisa cancanta sai shi Allah tabaraka wa ta'ala cikin mulkinsa da hukuncinsa shi ke da mulkin sammai da kastai godiya tashi ne shi ke rayawa kuma ya kashe akan dukkan komai Allah mai iko ne ina mai shaidawa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa cikin umarnin da yi ma wannan al'umma na mu sassauta muna masu bishara wa ƴan uwanmu Allah ya ƙara salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka biye masa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama baya ga haka ya ku ƴan uwa masu albarka muna cikin wasu kwanaki da a rayuwar yau dan adam yana da mai tsananin bukata ya rayu bisa kula da abin da ya saka a gaba da sunan buri me kake da shi da kake yi wa kanka fata kaga ya tabbata cikin arzikin da zaka rabauta a wannan hali da ka samu kanka a ciki kana iya numfashi tare da samun lafiya mafi girman abin da kowane musulmi yake da kwaɗayi ga aikatawa shine neman yardan Allah tabaraka wa ta'ala ta inda cikin rayuwarsa mai iya yiwuwa Allah ya datar da shi da aikata wani aikin da bai san wanne bane har ya kai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da shi da haka ni da ku kowa yana da buri da yasa yanzu ya zo masallaci don ya yi sallah kowa yana da buri da ya ajiye iyalai kowa yana da buri da wani ya zama manomi wani ya zama mai sana'a dukkanmu da abin da muke kwaɗayi muke fata a wurin Allah Allah ya samu ga alkhairi bayan abin da muke kwaɗayi da wannan ne ya ku ƴan uwa masu albarka Allah ya riga da ya hukunta rayuwa ba ta zama fiska ɗaya kulli yawmin tana jujjuyawa ne bata taɓa tabbata ma wani daga cikin halittun Allah ba babu wani ɗan adam da ya samu rayuwa ta fiska guda yace kuma akai ya rayu akai kuma ya mutu takan juya a yau ta faranta maka gobe ta bakanta maka da wannan ne nake son in yi ababin shimfiɗi mu sani a cikin rayuwar nan akwai alkhairi akwai kuma sharri akwai abin da zai zama na barna ne akwai abin da zai zama gyara akwai bakin ciki akwai farin ciki akwai buri akwai ebe tsammani game da fata da dan adam yake da shi amma ina mai gaya mana dukkan abin da zaka kwadaitu zuwa ga fatan ya same ka a rayuwa na daga abin da zai amfane ka a duniyanka da lahira ka gwama shi tare da aiki shi haɗuwan buri tare da aiki yakan zama kaman wani toci ne mai haskawa a cikin duhu don haka yakan iya fidda mutumin da ya tsinci kanshi a cikin matsatsi na neman mafita ya samu mafita cikin sauki idan ya zama na bayan burin akwai wani abu na hadafi tare da yin aiki don neman fita daga cikin matsalin da ya samu kansa a ciki da haka ya ku ƴan uwa bai kyautu ba baya dacewa a wurin wanda ya yi imani ya zama na kulle yawan fatansa buri kawai yake da shi a zuciyarsa yana kwaɗayi yana fatan wani alkhairi a rayuwa amma baya yadda ya aikatu don ganin cewa wannan abin da yake fata ɗin ya tabbata ga rayuwarsa inda haka duniya take da kowane ɗan adam za ka samu zuciyarsa babu abin da ta cika da shi sai dai ebe tsammani da wannan ne ake fata ya ko ‘yan uwa mai dubi zuwa ga rayuwar misali na daga ɗan kasuwan da za ka ga ya ɗauki maƙudan kuɗaɗe da kuma hatsarin da ke cikin sanya kuɗaɗen a inda ya saka wataƙila yana mai zaman gari irin nawa bauchi amma ya ɗauki dukiyarsa kaga ta iya fita har lagos ko wajen lagos wajen bauchi wajen najeriya a yayin nan da za a ce abin da ya so yana tsammanin in ya dawo garinsa ya sayar wannan abin da ya saka kansa ciki na hatsarin sallama wa dukiyarsa ta zama wani abu babu abin da ba zai iya faruwa akan dukiyarsa ba zai iya asara za a iya cewa yan fashi Allah ya sauke sun tare an kwace dukiyan motar da ta ɗauko kayan za ta iya faɗuwa wani abu mai kama da asara zai iya shiga ga wannan kasuwancinsa da yake fatan ya ci riba amma mu tuna ni da ku me a ransa yayi hakuri ya sallami makudan kudaden shi yake jira a ƙarshe fata yake a ƙarshen al'amari ya irga riba in ko haka ne ya zame mana ababin misali mu kalli fiska ta biyu irin mutumin da yake ɗaukan ƙarfinsa da lokaci ya nemi filin Allah yana mai sharewa ya sa a huɗe ya ɗauki amfanin da ya kamata ya ciwo cikinsa mai amfani amma yana mai bisne shi a cikin ƙasa ya kuma yi jira wataƙila na wata ɗaya ko wata biyu tare da risk ɗin da wataƙila bai san cewa daminan za ta raka ta kai ƙarshe ko ba za ta kai ba ƙwari za su cinye amfanin ko ba za su cinye ba duk wannan hatsarin baya gaba gare shi saboda tsananta kwaɗayi da kyakkyawan zato da yake tsakanin shi da Allah burinsa a ƙarshen al'amari in an je ƙarshen damina yana fatan ya girbi sama da abin da ya shuka a babin misali na uku mu dubi ɗalibin da yake iya shiga tun daga nursery yayi primary yayi secondary yayi university wani ya gama digirin farkon ma baya jin ya haƙura yayi na biyu yayi na uku me yake da shi ya iya wannan haƙuri na shekaru sama da ashirin buri yake da shi a ƙarshen rayuwa yana tsammanin ya samu natija mai kyau ta hanyar samun tsira bi ma'ana ya samu wani abin yi da zai rike rayuwarsa yana daga cikin abin da zamu kalla kaga tsananin abin da ya shafi tsini irin na allura maras lafiyan da ya kwanta har ya lamunce wa ransa jin cewa ku zo ku soke ni ba dan baya jin zafi ba kwaɗayinsa da burin shi bayan allura yana neman lafiya don haka ashe zallan buri kaɗai ba tare da an gwama da aiki da haƙuri da ƙalubalen da zai gifta ba ba ta kaiwa ga samun natija da wannan ne ya ko ƴan uwa wani marar lafiyan ma yakan kwanta sai a ce jinya ba za ta waraka ba har sai an feɗe shi tukunna a cire abin da ke damunsa don ya warke a haka kuma ya sallama ya haƙura an ma gano ciwon wataƙila an yi operation ɗin anan zan samu lafiya ya kwanta a yi abin da za a yi da shi awa ɗaya awa biyu awa uku a cire masa ciwon burinsa a ƙarshe yana neman lafiya ne irin lafiyar da bayi da tabbas bayi da yaƙini da haka zama kawai mutum ya ce yana da buri a zuciyarsa ba tare da ya gwama ta da yin wani abu aiki don ganin cewa wannan natija ta samu ba ba ɗabi'a ne na halin musulunci da mai wayo ba da wannan ne ya ko ƴan uwa kakan dubi kaga mutumin da ya shiga gidan aure yayi aure burinsa ko da akwai wani abin da ba abin da zan ambata ba amma zaka ga in ya rasa aihuwa hankalinsa yana tashi burin kowa ne in yayi aure yana kudayin akalla gaba kadan a ce wannan ɗansa ne namiji wannan a ce yarsa ce mace ko kuma dai a ce wata zuri'a ta fito daga jikin tsatsansa in ya rasa wannan koda da wani biyan bukatan da ba wannan din ba wannan din sai ta daga masa hankalin da in bai yi a hankali ba auren ma sai ya gutsure to da haka ya zama na kan cewa ashe ba wai kawai tashi da kudayi da burin ba a gaban da yake wannan wahalan wani zai yi ne shekara goma kafin a haifa masa ɗa ɗaya zai ciyar zai tufatar zai ba da matsuguni duk yana wahala bai ga natijan ba kuma bai ɗebe tsammani ba saboda yana da wata burin da yake tuna cewa ba ta samuwa a yau kaɗai ba ta samuwa a gobe kaɗai sai an yi shekara ɗaya shekara biyu ko shekara uku ko sama da haka kafin a samu kuma ya yi haƙuri saboda kyakkyawan zatansa da Allah in an bi wannan hanyar ana samun natija ana samun ɗa mai albarka to a don haka ya jure kamar haka ne ya zama wajibi a rayuwar musulmi ko me kake da shi in dai hadashi ne ka sa shi a gaba ka kuma yi haƙuri ka ba shi lokaci kana mai jajircewa da yin haƙuri da roƙon Allah da tsantsanta biyayya wa Allah don ganin cewa abin da kake da shi na hadafi ya tabbata in ba dan buri da kwaɗayi da ɗan adam yake da shi ba ka ce duk matan da ta yi aihuwa to ba za ta sake yadda ta sake kumawa ba amma ta kan aifi ɗaya kaga har ana rigegeniyan aihuwar na biyu kaga wata tana murna ta samu uku ma lokaci guda duka kwaɗayin tana da wani fata akan ‘ya'yan da ta haifa ne in sun girma ko bayan bata nan su mata addu'a a mafi ƙarancin lokaci da wannan ne kakan ga mutumin da in ya zo shuka yakan yi shuka ya yi haƙuri ya jira abin da ya shafi wata hudu ko wata biyar na ƙaramin abin da zai shuka a nan kusa ya yi girbi ran da zai yi girbi yana tsammanin wani abu riba za ka yi mamakin wanda ke shuka bishiya kuma shi shekara nawa yake ɗauka kafin bishiyan ta girma wani cikinmu yanzu ya shuka mangoro ba mamaki wata ila ya san nan da shekara biyar ma ba zai ci gajiyar mangoro ba kamar haka ne ina iya tuna wani kissa na maliku faris bi ma'ana kisra da ya fita yana zaga cikin garinsa sai ya ga wani manomi kusan ɗan shekara tamanin yana shuka dabino sai ya tambaye shi ya kai dattijo me kake shukawa sai ya ce dabino nake shukawa ya ce kuma kana tsammanin yanzu adadin shekarunka kusan tamanin ka shuka dabino har ka amfana sai ya ce a'a na bayanmu ne su ma suka mana irin wannan karan da suka san za mu zo sai suka shuka mana dabino da muka taso sai muka amfana don haka mu ma muka san cewa za mu bar duniya amma in muka bar duniya wasu za su meye mana na daga 'ya'ya da jikoki idan ba mu shuka ba me za su ci da haka yake da kyau a matsayinka na musulmi akwai abin da in ka tashi ma ba don amfanin kanka ba kana yi ne don yan baya a yanzu da kake da kuɗi kake da lafiya kake da ilimi me abin da ka assasa don yan baya su amfana ilimin ka da wasu ɗaliban da ka yaye wanda suka zama haddata alƙur'ani ko suka iya karatu suka iya rubutu cikin arzikinka da wani gurbin da yau ko da ka tsiya ce za a ce ga wani masallaci ko makaranta ko wanda ka ɗauki nauyinsu aƙalla suka zama wani abu cikin abin da ya shafi lafiyan jikinka me ka assasa wa musulunci da musulmai wanda yau in an ce baka da lafiya za a tuna lafiyanka ta yi amfani wa musulunci da wannan ne ya ko ƴan uwa in ba dan buri ba dan adam a ce zuciyarsa ta kekashe kuma ƙarshe zai mai burin a ce ya mutu kakan daga ido ka ga rayuwa tana gudana tare da tsananta ana sha mata wahala ba wani abu yasa ka ga mai wahalan yana iya jurewa ya ci gaba da shan wahalan ba yana da wani kwaɗayi ne bayan abin da yake shan wahala wataƙila ya fito za ka gan shi a masana'antansa mai iya yiwa mai faci ne za ka ga ya zauna yana jira wataƙila ma a rana ba a rumfa ba buƙatansa wani ya yi facin motarsa ya kawo yana tsammanin in ya yi aikin nan aka ɗauki ɗan kuɗin aka bashi ya samu kuɗin cefane da shi da iyalansa ashe kenan kafin a kawo masa me ya zaunar da shi ya yi haƙuri yana da wani buri in ya samu kuma ba lallai a bashi abin da zai ishe shi ba yana da wani burin gaba in yau ina iya facin mota taya ɗaya wataƙila in suka ji daɗi gobe zan yi guda biyu gata zan yi uku citta zan yi guda goma kai tafiya za ta yi tafiyan da sai na hada da yara wata ila in iya biyan bukatan mutane da suke zuwa wajena irin wannan tunanin ya kamata ya zama a wajen kowane mai hankali musulmin kwarai in ba dan haka ba sai ka samu zukata sun kekashe in ba dan buri da kwaɗayin wani abu gaba ba sai ya zama kowa babu abin da zai yi buri kuma face sai dai ya yi fatan mutuwa ka saurara irin yadda yanzu wani yake ganin yana cikin tsanani aka ce ba za ta canja zani ba a tsananin nan za ka rayu ai kawai zai yi burin ya mutu amma idan ya zama ne yana tsammanin wani abu alkhairi gaba to zai jure ma wahalan da yake ciki yana tsammanin gobe rayuwa za ta yi haske zai ji daɗi daga cikin irin yadda ya ga al'umma tana yi da wannan ne larabawa suke cewa eh bai tsammani akan al'amura wallahi kaman kai sallama da kabari ne ya zama na kana rayuwa babu hadafi kana rayuwa baka burin cimma wani abu a rayuwanka wallahi kaman ka sallami rayuwar duniya ne kana sallama da kwanciyar kabari suka ce idan ko kana da wani abu buri a ranka kana da wani abin da kake son ka cimma to haske ne ga rayuwar duniya za ka ga rayuwar koda ba ta maka daɗi a yau amma tana ƙarfafan ka kana fita ka ci gaba da nema kana tunanin cikin neman kan nan Allah zai iya buɗe maka ka iya samu da wannan ne ya ku ƴan uwa larabawa suna cewa idan ka yi asaran dukiyanka to lalle haƙiƙa wani abu mai daraja a wajenka ka rasa kuma ka san kimarsa yau in aka ce naira miliyan ɗinka ya faɗi ko an sace zaka ga ana jajanta maka kai ma kana jin takeicin da yana nan da zan iya sayan kaza da kaza da kaza zai amfani ne ta waje kaza da kaza dan haka yana da kima idan ka idan ko kai asaran wani abu mutuncinka an san ka mutumin kirki Allah ya sauke waɗannan aka kama ka da wani aikin da mutunci zai zuba idan al'umma to haƙiƙa kai asaran abin da bai da kima a cikin al'umma ba za a iya awun shi da kuɗi ba abu ne wanda hankali ne yake iya fahimtar girman asaran da kai kamar haka ne idan mutum ya zamana ya zama ya yi asaran wani abu hadafi a rayuwa bayi da wani abu buri da yake son ya cimma to malamai suka ce ya yi asaran komi a rayuwarsa kawai kai a rayuwa kawai kana zama ka ci ka sha ka kwanta ka yi bacci baka da hadafi akan iyalanka baka da wani buri akan kashin rayuwanka kana sallah kana azumi ne kai baka san me ake kuɗayi ake nema a wurin Allah ba kana kawai fita ne ka nemo kuɗi baka san me hadafin in ajiye ko naira ɗaya cikin naira ɗarin da na samu yau saboda gobe ba baka da irin wannan tunanin to kayi asaran komai bambancin rayuwanka da dabbobi kankani ne shi yasa ba su da aljihu ba su da asusu duk abin da suka samu su cinye su zubar saboda a koda yaushe kuka yanka su shi ko wasiya ba zai bari ba na baya ma za su rayu wataƙila ko rayuwarsa ta yi daɗi ko kar ta yi daɗi bai yi tsari ba to wannan ana tsammanin mutum mai hankali ya zama na idan ya yi asara a rayuwa komai da ka rasa tana da kima a bi ma'ana a ma'aunin hankali idan dukiya ka rasa abu ne da ake iya ganin gurbinta idan mutunci ka rasa a ɗabi'u ake iya gane wane ya yi rashi amma idan ka yi asaran wani abu na buri a rayuwanka da wani hadafi to ka yi asaran abin da kai ne ka san girmansa saboda a cikin zuciya a cikin zuciya yake sai dai a ga mutum kawai yana rayuwa kullum shi baya jin komai a ransa babu abin da ke faranta masa me ya dame shi bai sani ba me yake son ya cimma bai sani ba irin rayuwar da kaga al'umma mafi yawa a musulunci yau ake rayuwa kawai mutum ya fito kawai yana zaune in yaran mu ne suka zo suka zauna me kuke son ku cimma sai su ce maka inuwa daga hudowar rana zuwa faduwanta gobe ma ya sake fitowa inuwa yake nema daga gabar ya koma yamma ta faɗi a kansa yayi shekara ashirin bai gane ya fara tsufa ba yayi talatin bai gane ya fara tsufa ba sai ya shekara arba'in sai ankara ya kamata da na yi kaza a lokacin kuma sai ya zama hadainon keya ne lokacin da ya kamata ya amfani kansa da ƙuruciyarsa ya riga da ya wuce don haka yana da kyau musulmi ya zama yana da hadafi da wannan ne ya ko ƴan uwa a matsayinmu na musulmai kowanne mu ya kwaɗaitu zuwa ga sa wani abu target a rayuwarsa akan kowane janibin rayuwarsa kuɗin da kake samu shin kullun ka yadda ka fito ka samu naira dubu kullun a dubu ka tsaya ba forward match akalla in kana samun dubu ya za a yi dubun nan ya koma dubu biyu ya zama shine tunaninka ba zai koma dubu biyu ba sai injin da kake sana'a da shi ya fi haka girma don haka yanzu kullun a naira dubun da ka samu ka ajiye naira ɗari ka yi haƙuri akan ɗari tara dubu dubun nan aka shekara ɗaya kana ajiyansu sun koma wani adadi mai yawa za ka iya canja abin da kake sana'a da shi ya ƙara girma don ka ƙara gaba a haka sai ɗan adam ya zama yana rayuwa bisa hadafi yana da wani abin da yake son ya cimma da wannan ne ya ku ƴan uwa mu yi tawassiki da abin da ya shafi hadafin da muka tsara akan komai a rayuwa ta inda karka kuskura ka sallama wa ebe tsammani ba halin musulunci ne na musulmai ba yana daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta mutum musulmi ya ebe tsammani a wajen Allah ɗabi'u ne wanda muninsa ya kai ga Allah ya yi muƙaranarsa da abin da ya shafi kafirci Allah ta'ala yana cewa wala ta yi asumin rauhillah innahu la yayi asumin rauhillahi illa alqaumul kafirun kar ku ebe tsammani game da rahaman Allah babu mai ebe tsammani a rahaman Allah sai mutumin da ya zama cikin kafirai kai kuma ba kafiri ba kai musulmi dan haka ba halinka bane ka bi ka bi ka bi abun shekara goma bai samu ba ka ce kai ka haƙura ci gaba da binsa ba mamaki a shekara na goma sha ɗaya zai samu kai ne ka gajiya babin haƙuri ka yi tafiyan da ta kai kashi tamanin ko casa'in cikin abin da ya kamata ka samu nasara amma gajin haƙuri ya sa shekara ɗaya ta ɓarar da shekara taran da kai wanda kana wahala ganin cewa ka samu abin da kake nema mu ƙara haƙuri akan duk abin da muke nema yana daga cikin kanubi bi ma'ana mutum musulmi yayi wa Allah wani abu ya ebe tsammani yana jin cewa Allah ba zai yafe masa ba dabi'a ne na ebe tsammani da muke magana akai a wani wurin Allah tabaraka wata'ala yace wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun babu mai ebe tsammani a rahaman Allah sai bataccen mutum kai kuma ba batacce ba kai musulmi da haka akan komai yau in akwai zunubin da ka san kayi wa Allah kar ka yanka wa kanka tikitin tafiya gidan wuta kaga mutum yana cewa amukan namu ta kare komin girman sa ka koma kai istighfari kai nadama ka koma fadan Allah in ka bari abinda ka saba yi wata kila so biyu so uku a shekara in aka ce a shekaran da take gaba bayan ka tuba ka maimaita so biyu sai kai istighfari ai bara so uku nayi dan haka an rage in ka sake yi ma wata ila a wata shekaran so daya sai ka ce raguwa yake yi don haka ka ci gaba da neman gafara har sai ka ji a ranka gwargwadon abin da kake yi din nan yanzu ka daina shi gaba daya bisa tsananin kwaɗayinka da rahaman Allah Allah ta'ala ya mana rahama ya ku bayin Allah masu albarka matsayin ebe tsammani daga cikin rahaman Allah saboda rashin tunani da kwaɗaituwa zuwa ga wani abu a wajen Allah malamai sai da ya kai matakin da sun ajiye shi a layin kaba'irai laifuffukan da idan bawa yayi wa Allah Allah baya bari sai kiyama ta tsaya a duniya Allah zai fara hukunta bawan da ke da eh bai tsammani cikin al'amura hasali ma kamar misali Imam al-Qurtubi yana me an ambata cewa eh bai tsammani cikin rahaman Allah yana daga cikin mafiya girman laifin da a littafin sa na kaba'ir bayan shirka sai ya ajiye eh bai tsammani shine laifi na biyu mutum musulmi ya zama baya tunan cewa wai yanzu abinda ne wa Allah Allah zai yafi abin da na sa a gaba zai iya samuwa in ka zama kana da irin wannan ɗabi'a imamul qurtubi a littafin sa kaba'ir yake cewa daga shirka sai wannan abin da kai abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yadda yace kaba'irai abubuwa ne guda hudu na hu- na farko daga cike shi hada Allah da wani na biyu yace eh bai tsammani game da rahaman Allah kai wa Allah wani laifi kana jin cewa wannan laifin ba za a taba yafe mun ba yace wannan ita ce laifi na biyu bayan hada Allah da wani sannan eh bai tsammani a babin rahaman Allah ka nemi wani abu a rayuwa kana da wani buri kai tsammanin abun ba zai samu ba yafi karfinka bai kamata a ce irin ka ya samu ba in kai irin wannan mu'amalan yace yana daga cikin ka ba irai guda hudu na uku daga cikin su na hudu yace amintuwa a ranka jin cewa Allah ya azabtar da kai ko kai ka eh bai tsammani kakan ga mutumin da yakan yi laifi wa Allah har ya amince kawai shi ya yanka wa kansa tikiti kawai gidan wuta zai je yana ganin girman laifin abin da ya a baya baya tuna Allah gafurun ne rahim yana jin cewa ai abubuwan da muka yi a baya in yanzu na tuba ma nace Allah ya fi mun ta ina za a fara sun yi yawa sun yi girma me irin wannan mu'amalan Abdullahi bin Mas'ud ya ce ya aikata ɗaya daga cikin manya-manyan kaba'irai da ya zama yana muna na zato wa Allah tabaraka wa ta'ala shine mutum ya amince Allah ya masa ukuba saboda yana ganin girman laifin da yayi da wannan ya ku ƴan uwa kar mu ebe tsammani akan dukkan abin da ka sa a gaba kake ganin wani ya iya samu ka yadda kai ma Allah zai iya baka abin da nake kira a wannan gaban shine kowani target kake da shi a rayuwa ka gwama shi tare da aiki kada kawai ka zauna kawai kana kallon abu guda wane ya samu kai din ka bi amma ka rika jin cewa ba zai samu ba a'a ka ji akan ranka cewa zai iya samuwa amma wani mataki na taka dan in samu wannan abu amma kaga mutum ya daga hannu yana irin miliyoyi yana ya Allah kuɗi kuma Allah baya ruwan kuɗi kuma shi bayi da shago bayi da sana'a bai iya komai ba bayi da ilimi ta ya za a iya samu wannan abin ya kama sababi annabin Allah ne duk ƙaunar da Allah yake masa da yadda Allah ke yassare al'amura cikin rayuwa da Allah ya ba mu labari wa yas'alunaka an zil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu dhikra Allah ya ce inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa Allah ya yassare masa yana iya tafiya daga gabashin duniya ya je yammacin ta da kafansa ba a jirgi ba amma Allah sai ya ajiye sababi ba za ka tashi kawai a iska ka ganka daga gabar kawai ka tafi yamma ba amma mun hore maka tafiyar kafa kar ta wahalar da kai fa atba'a sababa sai ya bi sababin nan in ya tashi daga gabar kawai ya dauki guzurin sa ya rataya ya rike sandansa ya nufaci yamma sai ya kure wa duniya tafiya kai ba kai shafaffe da mai bane baka kai annabin Allah ba da kawai zaka zama kana da wani abu buri baka tashi kai aiki don cimma burin baka ce Allah zai dauka ya baka cikin nagartattun bayin da Allah ya keɓance sunan ya mace da ita a cikin surorin alkur'ani akwai nana Maryam da ta ai da ta yi haihuwa Allah bai barta a bata abinci ba a haka kawai ta ci bayan a baya kafin ta haihu ana bata abinci daga abincin aljanna da annabi zakariya yake tambaya anna laki haza tace huwa min indillah Allah ke turowa a kawo min amma yanzu ta yi aihuwa me ya kamata a yi nan ne ma ya kamata in an kawo abincin a ɗauka a bata a baki amma sai Allah ya ce wa huzzi ilayki bi jid'in nakhla tasaqatu alayki bi rutban janiya gashi nan dan bishiya ne amma a kusa da ke ba za mu ɗauko shi haka kai a baki ba an kawo daga aljanna da an bata amma yanzu sai kin motsa sai kin girgiza ya sako tukuna sannan ki ci dan haka babu wani wanda zai samu abin da yake nema a ransa bai tashi yayi aiki ba cikin aikin ma babu gaggawa sai kayi haƙuri wai ku saboda me ya ba wa dan makaranta hakuri ne kan yayi nursery yayi primary baban shi bai ce a kai shi a bashi aiki ba yayi secondary baban shi bai ce a kai shi a nemi aiki ba sai da yayi degree baban ya fara fafatikan a nema mishi aiki duk hakurin da yayi na shekara shida shida da uku ashe an gane a wannan gaban ba anan ake neman natijan ba kamar haka ne karkace waɗannan in ilimi ne kana son ka zama malami a'a fara fafutukan daga huruful hijaiya ibawa kanka shekarun da ba su da adadi matakar kana raye kana son da ka yaye wa kanka jahilci idan wani zai yi huruful hijaiya a kwana goma kai ka shekaru goma kana yi a ƙarshe ya gama kai ma ka gama kuma a gaban Allah in ana tuhuman jahilai baka cikin su saboda kana zuwa makaranta in zaka kwana ɗari akan harafin alifun kana neman ka yaye wa kanka jahilci wallahi in ka je wa Allah kai baka cikin layin jahilai alif ne Allah bai ga dama ya shiga kwakwalwanka ba amma Allah baya irin wannan mu'amalan ga duk wanda ya tashi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah ya ce in dai ka yunkura kana nema Allah ya ce mu kuma wallahi sai mun shirye da kai hanyar da ake samu da za ka taƙaita kana zaune a cikin garin Bauchi kana neman naira miliyan Allah zai iya baka watakila naira dubu ɗari ya rabu da kai saboda ƙoƙarinka bai kai ya kawo ba amma ka fita ka je kai gugar maya da duniya a ganka a Lagos a ganka a wajenka wajen Najeriya saboda ƙuruciyanka da lafiyanka sai kaga Allah ya haɗa ka da wasu biliyoyi ba ma miliyoyi ba wannan cikin ikon Allah ne wanda aka bashi ba kamanni yake da shi ba ba ya fi kowa ƙarfin zuri'a da shahara ba ne ba a goshi Allah ke rubutawa ba baka san matsayin da Allah ya ajiye ka ba don haka a matsayinka na musulmi ya zama in kana da target ka gwama da aiki da neman natija yana daga cikin ɗabi'a mafi muni da Allah bai yadda ba bayi su zama suna masa ba shine muna na zato bawa ya zama yana da wani abin da yake so a ransa amma ya rika jin kai abin nan ya fi karfi na ba zai same ni ba yana daga abin da Allah ta'ala ya faɗi a Qur'ani wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu sharru kana ya'usa dabi'an dan adam ne idan wani abu na ni'ima ya same shi baya tuna samuwan ni'iman nan akwai haƙƙin Allah a ciki yanzu da kake da naira miliyan din a hannunka da kake da lafiya a jikinka da kake da ilimi a tare da kai wallahi akwai haƙƙin Allah a cikin abin da Allah ya baka nawa ne suke iya cirewa wani in ya samu ilimin nan yana cewa kayana ne wani in ya samu kuɗin yana ganin kayana ne wani yana ganin in ya samu lafiya nan yana ganin kayana ne wayona ne na gujewa abinci kaza da kaza ne na samu lafiya dole ana neman kai godiya wa Allah cikin abin da Allah ya baka na lafiya da dukiya da kuma ilimi idan kai ma Allah irin wannan mu'amala yayi alƙawarin shi kuma zai ƙara dan haka in ya tashi ƙara maka baka san adadin abin da zaka samu ba kar ka sa wa rayuwanka post a hanyar samu Allah ya baka miliyan ya gwada ka sai ka yadda cewa babu na Allah babu haƙƙin Allah a ciki sai Allah ya barka a miliyan kuma ƙarewa za ta yi amma Allah ya baka miliyan ka cire naira dubu ɗari ka yi hidima wa addini a babin godiya kaga irin yadda Allah ke kawo miliyan goma miliyan ɗari miliyan dubu ko sama da haka a babin tukwicin saboda ka yi godiya Allah ya ce halin ɗan adam ne idan wani abun ƙi kuma ya same shi ko abun cuta ya same shi ko abun bakin ciki ya same shi kana ya ƙusa sai kaga ya kuma ya ɗebe tsammani wannan jinyan ba da a warke ba jinya nawa aka mata irin wannan kirarin kawai shi gina ya ce ba da a warke ba me warkarwa waye Allah ya gaya maka bai gaya maka ba bai shawari da kai ba dan wane ya faɗi ya mutu saboda jinya irin kaza wane ya faɗi ya mutu dubu sun mutu ta wannan hanyar wallahi na dubu ɗaya da ɗaya in Allah ya ga dama sai muku mu'amalan abin da ya saba wa hankalinku ba ku ga mata da suka dinga kokarin kare haihuwa ba sai a ce maka dan yabo amma a wajen ma mahaifan Allah ya turo kayansa ku yaya da shi Allah ya ce sai yabo duniya abubuwan khariqil ada suna nan da yawa Allah ya gwada wa duniya ikonsa da isansa irin yadda kace tuna kai ba dan kowa bane kamar naira miliyan yafi karfin ka ka fita ka nema ko na baka da ABCD a kwakwalwanka Allah ya ba mu ne dan da koma kai ma ka shiga cikin layin masu da ko ka fara dan haka musulmi ya zama yana da buri tare da gwama buri nan tare da aiki ya ku ƴan uwa masu masu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aibanta ɗabi'an wasu mutane da suke bisharan tsiya wa ƴan uwansu ta hanyar cire musu wani abu hadafi da buri a rayuwarsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisin da aka karbo wajen Abu Huraira ya rawaici hadisin Imam Muslim ya rawaici hadisin Abu Huraira ya karbo manzon Allah yana cewa duk mutumin da ya faɗa wa mutane shi mutane sun halaka kuma sai suka koma suka zauna har halakan ta zo musu annabi ya ce wallahi a gaban Allah shi da a tuhuma shi ya halakar da su ya ce baka Najeriya ba taba gyaruwa ba shikenan sai ya zama kowa yana tuna to tunda ba za ta gyaru ba in dama ya samu sata da ni tunda dama daga abin da ya gyara ta nagarta a rage barayi to don haka ni da bana cikin barayi ni ma baran fara kai ka halakar da su in ya fara satan kai ka koya masa akwai kasashen da sun lalace fa sun fi namu wallahi amma har a yau fafutuka suke yi ya dace kasashen ta gyaru ta yi kirki mu wasu yanki ne suke da matsala irin yadda kaje ganin tsaro bai samu a yankin su ba in tsaron nan ya samu da ikon Allah za a zauna lafiya in aka zauna lafiya arziki dai bunƙasa ta yaya za a yi karkace wata ila bamu da kayan fada bamu da kayan shiri bamu da sojoji da za su yi babu kaza corruption yayi yawa ran da Allah dai tashi abin sa wallahi cikin ruwan sanyi da ai baka san ta yanda za a yi ba dan haka kada mutum ya rika shelanta irin wannan abun kasa ta Najeriya ba taba gyaruwa ba annabi ya hana irin wannan mu'amala idan na baya suka kashe zuciyarsa suka ce ba za ta taba gyaruwa ba aka ci gaba da lalata ta to kai ka koyar da su kuma kana da alhaki a gaban Allah dan haka ya ku yan uwa mu ji tsoron irin wannan intisharin nida'in abin da bai da alkhairi yana daga cikin abin da nake so in faɗi mana duk lokacin da muka gwama buri da abin da ya shafi kokari da aiki ganin cewa mun cimma abin da ranmu yake fata wallahi duk abin da ke da wahala zai zama da sauki abin da ke nesa zai zo kusa ya ku yan uwa duk abin da kuma ya zama ne yayi nesa wallahi kwanaki ne suke matso da shi sannan duk abin da kake gani dan adam ya ebe tsammanin yana ganin ba zai faru ba daga abin da ke warkar da shi shine gushewan kwanaki abin da da kana ganin kai nesa da shi kana dan yaro kana ganin aure sai dai ana yi sai kaga kai ma yazo kanka ana cewa wani baka yi aure ba har yanzu ka shigo layi irin abin da kake ganin wata ila ana cewa ka haihuwa ne ya haihuwa ne ya haihu kanana ne gaba sai su yi girma sai a ce maka danka ne je neman aure ana neman ka yanzu kai ne suriki don wannan ne rayuwa take tafiya in kuma tana tafiya kar mu yadda kan cewa mu mu gushe na baya mu basu samu wani alkhairin da mu muka bari a baya ba mu gina musu alkhairi saboda in su gabo rayuwarsu ta yi kyau da wannan ne ya ku ƴan uwa ina mai faɗa mana misalai suna da yawa daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma za mu taƙaita kan guda ɗaya manzon Allah Allah ya kara da in tsira gare shi ya rayu a garin Makka garin da aka haife shi garin da ya rayu garin da ya sani garin da abokai da ƴan uwa da dangi da kowa da kowa suka rayu nashi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shekara goma sha uku yana nida'i wa kafurai da mushrikan Makka su bar bautan wani abin da ba Allah ba su bauta wa Allah wallahi ba su gane channel din abin da annabi ke kiransu da shi na alkhairi ba duk abin da annabi yayi na tsawon shekara goma sha ba su gane ba annabin ya fasa abin da yake kai in kai ne ka ce ai na wahala na yi iyayi na sun ki ganewa ku rabu da su kawai su je wuta amma annabi bai yi haƙuri ba an shekara goma sha ba a gane abin da yake kiran mutane bisa alkhairi kan shi ba kuma bai fasa ba sun kore shi ma bai zuciya ya tafi ba an jefe shi ma bai fasa ba ba abin da ba amma annabi na walakanci ba amma ya jure me annabi yake da shi annabi yana da buri yana da hadafi yana fatan ya cimma wani abu daga ƙarshen al'amari ba a shekara ashirin da wani abu ba kun ga kenan abin da ya biyo baya shekara goma ƙari kan shekara goma sha uku da annabi ya yi haƙuri tukwicin da Allah ya yi masa sai gashi sahabbai zaƙaƙumai masu ƙarfin imani sun biyo baya musulunci ya yaɗu ya wanzu ta inda suka ce lokacin da Allah ya sauke idza ja'a nasrullahi wal fath gungun al'umma ne mutane sama da mutum ɗari biyar suka musulunta rana ɗaya wannan sai ya sa annabi ya tsatsafo da hawaye abinda ajiye ya bi ya bi ya bi ya bi mutum ɗaya ya karɓa ya tsaya akan mutum ɗaya yana roƙo yana bayanin awa ɗaya awa biyu ba a gane ba yau ɗin nan ba shi ya je kansu ba ɗari biyar sun taho lokaci guda suna cewa sun masa mubaya annabi ya tsatsafo da hawaye saboda ganin wannan alkhairi ya kai wani zai iya ka shiga kasuwa yau ka saka naira goma kana cewa goma nan ta zama sha ɗaya wallahi ka shekara guda kullum tana naira goma ma bata ƙaru ba ka gama wahala kuma baka samu abin da kake nema ba amma ran da Allah zai tashi share maka hawaye bisa haƙurin da kai wallahi naira dubu ɗayan kan nan sai ta haifar maka da naira miliyan dubu ma kai mamakin ta ina wannan kayan Allah ne Allah ne ke mu'amalantar duniya haka Allah ta'ala muke so muke roƙon ya ganar da mu ya ba mu ikon ɗaukan kyakkyawan niyya da buri a ranmu da kuma fata da kuma aiki don neman dacewa Allah ya datar da mu da aikata alkhairi da wannan ne ya ku ƴan uwa a lokacin da mushrikan Makka suka tsananta tsangwama wa manzon Allah da ƴan kaɗan daga cikin sahabban da suka yi imani da shi tun yana zaman garin Makka annabi bishara yayi ya ce ku yi hijira daga garin Makka ku koma garin Habasha yana mai gaya musu a lokacin da ya faɗa yana tare da yaƙinin Allah zai shiga al'amarinsu wallahi kalman annabi a ƙarshe cewa ya tafarraqu fil ardi wa inna Allah sayajma'akum yace wallahi ku watsu a bayan ƙasa kar ku zo na wuri ɗaya balle tsangwama ta yawa yace Allah da ya halice ku yake fatan ayi addinin ko an tsangwame ku an watsa ku sai ya haɗa ku wuri guda kuma annabi lokacin da aka tashi tsangwaman su da ya watsa su suka tafi Habasha ba su dawo ba sai da yake shirin barin duniya da suka dawo kuma sun sake haduwa da ƴan uwansu dan aka karka zauna ka ce wai boci ta ki ta ki haifar da arziki ka fita daga boci babu ilimi baka samu mai karatu ilimi kaza ya koya maka ba fita daga wajen boci in bai samu baka je inda zaka je Allah da ya hukunta nan ne garin ka irin yadda ya dawo da annabi innal ladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'at zaka je Niger neman ilimi Allah ya dawo da kai Najeriya ya dawo da kai garin ka kana madaukaki saboda abin da ka je nema ka dace dan haka ya ku ƴan uwa kar mu yi ƙasa a gwiwa ba ɗabi'ar musulunci ne da musulmai ba muna da hadafi muna da buri amma mun kullun sai mu yi ta ko ƴaƴa ne aka haifa sai kaga babu wani target akan su in dukiya ne aka samu babu tsari akan shi in shugabanni ne ba su da wani tausayi akan na ƙasa da su wannan shi ya kawo kullum ba ma ci gaba kullum maimakon forward match kawai sai dai backward match wanda ya ci alkhairi kenan yake left right left right babu forward match din a rayuwa Allah ya samu gyara daga ƙarshe ya ko ƴan uwa ina mai faɗa mana abin da annabi ya faɗa yana cewa ku sassautawa al'umma kar ku tsananta musu ku musu bisharan alkhairi ko ku ebe musu tsammani dan haka ebe tsammani da bishara sa ba aikin annabi bane bai ce kuma ayi haka ba kullun ka tsamu ka samu mutane suna korafi kasa ta kaza kasa a kwantar da hankali Allah bai canja al'amarin sa ta yaya baka sani ba wannan shine dabi'a na musulunci da kuma karantarwar annabi an karbo hadisi daga tamimud dari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai cewa yace wannan al'amari na wannan addinin wallahi sai ya kai inda zai kai cikin duhun dare da yini yace wala yatrukullahu baitan Allah ba zai bar al'amarin wannan addinin ya watse ba addinin nan face sai ya kai matakin da babu gidan da ba zai leka ba babu yankin da ba zai shiga ba ta inda wannan addinin in ya je kofan shiga gidan da zai shiga ko garin da zai shiga ma wani ya tsaya a matsayin salman ɗaukaki ya ce ba zai shigo ba Allah ya hukunta annabi na bada labari sai ya kaskanta shi tukunna kuma musuluncin ya wuce don haka in kana ganin kana ɗan Najeriya akwai wani yankin da wataƙila yanzu musulunci bai je ba kuma da wahalan gaske ya je ka sha huruminka Allah ya maka tsawon kwana ka gani in musulunci ya tashi shiga wajen ma inda wani zai tsaya ya ce zai tare annabi ya ce sai Allah ya kaskanta shi tukuna sannan musuluncin ya wuce don haka in kana tunanin kuma musuluncin kamar bai kai ya shiga wuri kaza ba sai kaga zuri'a ce mai karfi ta shahara da kafirci sai Allah ya musuluntar da wani a cikin ta shi kadai sai ya shiga sai a ce to ai namu ne bamu isa mu tsangwame shi ba Allah ya kai addinin cikin ta don haka babu lungu da sakon da addini ba zai shiga ba a yanzu kana ganin kaman ba zai faru ba waye ya faɗa annabi ne sallallahu alaihi wasallam don haka muna da burin mu gani ko da ba yanzu ba balle al'amura sun nuna cewa musulunci zai shiga ko ina balle mu da muka ci arzikin mu musulman ne muna ƙasar musulunci muna practicing musulunci daidai gwargwado wallahi babu wani tsangwamen da zai daga maka hankali wanda suka tsangwame kan ma musuluncin da ya je wajen su ba su isa su kori addinin ba wannan haka alƙawarin annabi yake da wannan ya ku ƴan uwa abinda annabi ne ya bada labari dole a matsayinka na musulmi kana burin haka kuma zai tabbata amma mu ƙara ƙaimi wajen aiki da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bari na shari'ar musulunci da wannan ne nake cewa mu sani izza a wajen Allah tabaraka wa ta'ala take kuma tana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai in dai da imani za a dace amma munafikai ba su yarda da haka ba ba su san matsayin Allah ba shi yasa suke ganin wani abun ba zai yiwu ba kuma ba zai taɓa yiwuwa ake gani ba amma a wurin Allah mai sauki ne kuma ya fi komai sauki Allah ya sauƙaƙe shi kuma kaga ya yiwu a wajenka da haka ina mai karfafawa tare da bimana concluding din wannan hudu ba da faɗa wa duniya cewa duk wanda Allah ya sa ya saurare ni don Allah akan komi a rayuwanka ya zama na kana da wani target da kake da shi da kake son ka cimma ko dan ka sa a makaranta kar ka bashi ya rika zuwa shekara ɗaya shekara biyu bai da wani hadafi da yake da shi bai da wani target babu wani abin da kake son ya zama wani eh tunda na gane ka iya lissafi ka gane lissafin nan mathematics din nan shi nake son ka dage akai ba wai sauran ba su da muhimmanci ba amma ina son ka iya lissafi da kyau ina son ka zama kaza ne ko bayan ranka kai uba ɗanka ya san ga abin da kake fatan ya zama ina da ɗalibin da wallahi bayan ya gama karatu likita ne MBBS yayi sai da ya gama fa shekara ya gama aru aru a kasar waje ya dawo Najeriya ya zama likita yayi komi sai ya ce mun to kuma zai koma makaranta nace me zaka yace wannan burin babansa ne ya zama likita yanzu ya cika wa babansa burin shi shi kuma yana da nashi burin na ce mai raka karanta ya ce zai je karanta lo sannan sai dai haɗa courses uku kuma kaga wannan me yana da hadafi yana da abin da yake son ya cimma yana wahala a yanzu saboda kuruciya amma yana fatan ya jure a ƙarshen al'amari zai farin ciki ka san wararan da aka ce maka ga likita nan kuma loya ne kuma yana da ilimin kwamfuta kuma yana da gogewa administration sai kaga abin kamar wauta ko to kuruciya sai ya yi amfani da ita irin yadda yau muka bar yaran mu ba su amfani da kuruciyarsu sai ya fara gajiya ya tsufa tukuna sai a ce ana tuna wani sana'a da airish me zai yi a rayuwa ya makara don Allah kar mu makara ƴaƴan mu suna yara mu musu tsari kana son ya zama malami ka sa masa tubalin karatun addini kana da mata a gida ya kace son ta tarbiyyanci ƴaƴanka kar ka bari ta shekara goma tukuna ka ce kaza nake so daga zuwan ta gaya mata ƴaƴana din nan ni ina son su zama kaza ne kula musu da kaza da kaza da sauransu amma ba haka muke rayuwa ba kawai muna mutu ya kawo ce ne ya zubar kawai ya fita shi kenan in ya kawo ya zubar mai faru a gida ma bai sani ba gida ya tabarbare al'umma ta tabarbare mu rika tafiya bamu da hadafi kowa yanzu a ranmu wallahi in ba don wannan hudu ban yana jin a ransa in an ce Najeriya ta gyaru ya ce to ba a halin ina raye ba kamar haka yake gani kuma Allah ya ga dama zai gyara mana kasan nan ba abin da ya gagari Allah mu rike Allah muna masu rike shi tare da tauhidi da kuma ikhlasi Allah zai mana komai Allah ya mana Allah ya karufa mana asiri ya biya mana bukatun mu na alkhairi قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله